sabon fasari wanda ya ba shi taken babu suwarin bai'il mubahi wani sashi na nau'ukan kasuwanci da aka hana ko salo-salo su ne suwa salo-salo na kasuwanci waɗanda mutane ke yi kuma shari'a ta halattar mana za ka iya yi zan iya yi wancan ma zan iya yi al-mujma'u alaiha wal mukhtalafu fiha da waɗanda aka yi tarayya a ciki na zaman su halal da kuma wanda malamai sun yi safani game da halattin su amma dai magana mafi inganci kuma halattin ne to za mu tashi a nau'i na hudu ko bai'ul wabi'a wannan nau'in na ciniki ya halatta hada yake bai'ul wabi'a cinikin faduwa sayar da faduwa na ciyar wabi'a shine daga waza'u ne farashi ne kasa ko kai ka sauke farashi amma asalin wannan nau'in ba yana zuwa bane bisa zaɗin kai lalura ke kawo shi ka siyo kaya ka fara sayarwa misali kan ashirin ashirin sai farashi ya faɗi kuma kayan masu expire ne idan ba rage farashi kai ka sayar ba akwai matsala to sai ka dawo da su sha biyar biyar sai mutane suka zo suka tsaye su suna siye suna murna kai kana cewa kana kuka dole shirkin ya halatta matukar kai ka sa kanka kenan ya halatta ka sayo kaya ka sayar da faduwa kuma dama wannan babin ya kamata ya ɗan kasuwa ya cire idan kana tsoron jini to kar ka je kwata idan dai kana tsoron faduwa to kake kasuwanci kenan sai ka tafi inda suke da daskararren samu sai ba ka daskare kuwa da ka ba daskare a bakka ba amma dai za ka shiga hadadar kasuwanci akwai riba akwai faduwa to babu laifi mutum ya iya sayar da faduwa yace huwa huwa ayyabi as-sil'ata shine mutum ya sayar da kaya bi zamanin da wani kuɗi a kallamin ra'asil mali ƙasa da yadda ya sayo nan ce faduwa nan ba wai ka sayar yadda ka sayo ba a ka sayar ƙasa da yadda ka sayo ka siyo sha biyar biyar kana siyarwa ashirin ashirin sai farashi ya sai kana ka dawo kana siyarwa sha biki yanzu kai kanka sha biyar ka siyo ba maganar kuɗin mota kuɗin haya transport duk ba wannan maganar sha biyar ɗin kama ta dawo ka auna ka ga ba za ta dawo ba kuma wannan salo ne wanda sai kware a kasuwanci za ka iya yi da gangan za ka iya sauke farashi don a yi maza a kwashe kaya a yi maza maza a kwashe sai kuma ka shigo da sabon samfur yanzu kana da tsohuwar bambanarsa sallah ta wuce babbar sallah ta wuce kuma sai ka bata a shago ka manna mata kuɗi sai ka rage farashi ka ce sai ka auna wani ya za a yayi sai ka lodo wancan da ka faɗi za ka fi rana to wannan silikin ya halatta ai da kasaratin shine mutum ya sayar da kayan shi bisa faduwa sakiyatar kasari dan karaya dan mummunar asara ta gaba daya in ka ce alkasadu shi ne rasasha ko ardukudu duk ma'ana da yake ina ce don tsoron kada tattalin arzikin ka ya zazzabi in ka tattata waɗannan kaya yanzu in ka daga sha biyu za a saya tare da cewa kai ma sha biyar ka sayo idan ka rike ka ce dole sai ka samu akalla mai sha biyar don ba ya samu kana kana zaune za ka lance goma goma ga su can a babban kanti ka kuma kai ba za a zo wajen ka ba sai mutum ya auna sai ya siyar awil hajati lil mal ko kuma ka karyar da kayanka ka sayar da farashin faduwa ba dan kai dan kasuwa bane saboda tsananin bukatuwar kuɗi saboda bukatuwar kuɗi nawa kuke sayan kayan nan dubu goma goma amma ba mu da kuɗi a ƙasa sai rana ya kewu suka ce wa zai iya ban takwas takwas mana dubu takwas takwas ka zan fi rufi ga ta can guda ɗari in kai haka ya halatta amma idan ba ka da lalurar kuɗi to kuma sai a ce maka bai halatta ba don za ka iya shiga fadin fadin almubazzaranci amma idan kana da bukata ya halatta to da ka wannan nau'i na kuɗin ya halatta dan kasuwa ko mai kaya ya farakin kayan shi ya sayar a faduwa in dai akwai bukata ta kuɗin ko lalura ko kuma wani salo da kwarewa na sanin kasuwanci don kaucewa asara mafi girma da ke iya tunkarar shi a gaba. Nau'i na biyar shine bai'ul musawama, ciniki da muke na tayawa. Wannan yan Najeriya ina ga ko laraba sai dai su wajen musu koya bada. Yan Najeriya sai iya fiye kaya. Za ga mutum ham kai na bahaushe da ce sa dai biyar mota ko mahaukaciyar mota zai kira ne kara. Dauri naira hamsin hamsin. duka daular fa bai bi dari ba dubu biyar kenan sai ce mace mai karas nawa nawa ya motar kai da ka ganta ka san komi ya ji sai ce mace hamsin hamsin amma daga motar zai ce mace uku uku a uku dari an ce duk duniya mu muke haka duk duniya kaga ba wai ba wai uku ɗarin ne laifi ba a shi a wajen shi ne laifi kai bai kamata kai ne haka ba kai bai kamata kai ne haka ba ko kuma ya saya a hamsin hamsin ɗin amma sai ya leƙa tsakanin tebur faranti sai an gosu ba a saura ba sai ta kyauta mai kyauta mai kuma wani wanda zai ba su amaki ka wani ɗaurin da ya siya hamsin a nan a wani supermarket ɗari biyar biyar suke siye shi a Abuja amma da ya zo nan marfin ya tina can ya ce kai ko na ka yi arha bari in biya ka dari dari ba zai yi ba kuma can bai tayawa to da can a kati yake sai dai kai tsakanin a baku ka ga baratin to irin wannan cinikin asirce ya halatta in mai kaya kuma su ma 'yan kasuwan da suka gano sai suka sa takalmin da masu yin suka sa suna kai yanzu in ka zama ba ka tayawa kuma zai ta hawa kanka kaga kenan fata kowa sai dai in ka je inda dama farashin ake faɗi kai wasu ma da suka kware in ka zo sai ce maka dari hurhudu a ba gaskiyar ki dari uku da hamsin bai fa jira da ya ce maka dari hudu bai jira ka ce komai ba dan sanin hali su ce maka masu gaskiyar ki uku da hamsin wannan gaskiyar ko ta ku daidaita ce ba ta gaskiya ba ce sai ta kiran kwastoma ce ta ce a sai ce to zo ne za ka yi ne za ka rage ce ni uku uku zan bayar sai a ce wani abin kirki ba guda nawa kake so guda goma ba za a sa maka ta wata na ana tayi ana sa da gaske ne ba ma kuma da yake gaskiyar shi gaskiya ɗaya ne kar ya canza in kuma kin so ya faɗi gaskiyar to ya kauce za ka dai ba da shi a yi cinikin musawama huwal bainu shine ciniki bi tariqat tafawuli a rika ciniki da tattaunawa faɗaɗin faɗa bisa farashi wata sawuni da tayawa sai ne saye ka ce zan saya kaza shi kuma mai sayarwa ya ce zan sayar maka kaza kana ɗan kakkarawa yana ɗan rarragewa ya ce ala mafdagin har su zo ga wani farashi yarda fi tarfani da ɓangarorin guda biyu za su iya yarda da shi irin wannan cinikin ya halatta ya halatta a samar da shi ya halatta a yi mu'amala da shi a haka da sauran su da ba da ya iya wannan mu'amala wa alaikum assalam eh dubu biyu eh eh eh eh a da da saboda wata rana za ka iya siya biyar biyar ɗin su siya ɗari biyar biyar kuma ka sayar musu kuma dole musamman kayan ruwa ne alkara ce duk da mani ya halatta ai ita riba ba a kayyadewa kawai da abin da ake gudu kada a samu garar kada a samu nadas kada a samu gafnu in dai ba a duki hancin kuwa ba yanayin juyawar kasuwa ne babu dai za mu zo dan nan gaba kaɗan duk da sinama ya yi aike da dinari ɗaya aka siyo ragon dinari ɗaya aka siyo raguna biyu da dinari daya aka fito kuma aka sayar da guda daya a cikin biyun kuma a dinari daya ga rago ga dinarin sako kuma duka a lokaci guda don wannan bai zargi ribar ba ta yi na eh eh eh eh za mu yi magana shi ne nau'i na na wajen tara ne irin abin da ake ba ma'aikata ya je karɓi siminti ko mashin ko rago ko kwano ko wane ne farashin da ya karɓa kuɗin daban can sama shi kuma sai zai siyar da kayan kasa da haka shine nau'in kasuwanci kamar na tara wai ko tawadduqi zai magana a kan akwai wanda suka haramta kwata kwata irin su ibnu taymiya har ya rasu da yadda ba ya ce a ciki akwai dan wani abu na cutarwa gaskiya to nau'i na shida na kasuwanci da ya halatta shine bai'u takafifi cinikin biya a hankali kamar wuke ne sunan shi wannan cinikin a siyar maka da kaya a baka kaya ka rika biya duk sati ko duk wata ko duk wata biyu gwargwadon yarjejeniya tsakaninka da mai kaya shine kan bashin da ake ba ma'aikata kamar nan nan kenan ko a nan kuma akwai ruwa wannan ba ruwa wannan ba ruwa filin bai halatta mutum da ruwa amma wannan shi ba ruwa kamar kwaci a su akwai sharuɗan da ake sa wanda su ne matsala shi ka gana cewa ne a kawo banan kundin kundin kuma ba a cire kwanakin da lura ya kamata a ce radda ba ka da lafiya ban da ita radda ka fita baka haɗa kudin babban da ita Ok, wasu nawa da na Eh. Ya ka ban yin. Eh, duk ya ya shiga cikin bai wata kafi ya halatta. Amma kada wani abu na rida ya shigo. Shi wannan jumhur na malamai sun halatta musamman tun daga da har yanzu. sun gina shi kuma ƙarƙashin wata ƙa'ida da ke cewa da zamani nasibin mina sama ƙa'ida ce tararriya shi lokaci da ka gan shi yana da tasiri wajen kuɗin kayanka ina siyar da kayan nan naira ɗari ɗari yanzu to ne zai ce in sayar mashi sai da kaka sai mirti sai in ce ɗari da hamsin to da lizzaman nasibin mina lizzaman nasibin mina sama sau da ba maki da kakar dari biyu zai koma shi ke da riba ba musamman a yanayin da farashin ba tabbas irin irin na Najeriya ko eh an bamma kasuwa wai ta yanke wa kaya farashi ba kuma bayan ba haka bane in muke duba littafin Shirtan Ibn Taymiyyah ya ce akwai ta suna kan wani littafi al-Hisba al-Hisba a tattauna kan kabiyar tahdidi al-fi'l price control ba gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ya hana ba akwai aikin da ake so hukuma ta yi kuma yana cikin ƙwarewar gwamnati a matsayin ta san me take amma a ce an saki komai ƴan kasuwa su yanke farashi bayan annabi ya ce a tujjaru humul tujjaru illa man ittaqa wa barra wa sadaqa mutum da suke a hukunta ba su da yawa to sai gwamnati ta shigo ne da sa ido a kai ba ana kuka yanke faraki ba ba wanda zai cuci wani shi ke nan ka haka ka huta ya taimake shi ta haram ba wancan kuma an taimaka ba a cuce su ba to bai utakafi daga alƙisu ne yankin abu kuwa bai utti da atila atila shi ne tsayarwa da mutum kaya nan take na ce al'adin da ayi abin da zai faru yanzu sai na sayar maka da mashin ɗin nan dubu ɗari hudu amma ne bin sama ne da ajin da kudin da zaka rika biya na nan gaba a hankali amma me za a yi zan rika maka mashin din nan taki kawai sai ba ka mashin sai ka gaske ta yi kiri in gona ce kai ta sarrafawa in gida ne ka zazzauna in riga ce ka sa in abinci ne ka ci da ya halatta a yi wannan yace waka za lau kana ba'du samani mu'ajjala kai ya ma halatta koda wani sashin kudin an gaggauto da shi wa ba'duhu mu'ajjala sashi kuma an jinkirta da shi kamar da malam Ismail ba da misali a kirman dubu biyu sai in ba ka dubu ɗaya ne dubu ɗaya ba sai da gasa sai ka ban kaya kawai ya halatta bai wuce ka fifi ne an halatta mana kuma akwai sauki a ciki mataka na tarabi bai na sarfai ne matukar an samu yarjejeniya da fahimtar juna a tsakanin ɓangarorin su duka ɓangarorin da za su yi abin nan da za su da za su yi hada-hadar da za su kulle yarjejeniyar ya zama da kowa ya yadda kai ka yadda da farashin da ya sa maka shi kuma ya yadda ka biya shi a hankali illa iyaka malamai na ce akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye na ɗaya kada a cika wa mutum kuɗin da suka wuce iyaka don wai ba yanzu zai biya ba a ana so ne shi mai sayar da kayan ya ɗauki matsalar a matsayin babi na taimako ya zama na taimake ya ce wa ta'awon wa'alan birri wa takawa wa la ta'awon wa'alan ismi wa udwan na biyu kada a tilasta ma wani bangare kada a ce dole dole sai ya sai kayan nan za a rika cire maki a wata yadda wasu ma'aikatan gwamnati ke wa ma'aikatan musamman a dokar gwamnati state kawai kana zuwa sai ga an karɓar maka siminti ko kana so kuma ka ko za a fara cire kuɗin ko kuma a ce an cire maka kuɗi za ka tafi workshop kana da niyya ba ka da niyya kai kana ma da kwanin da za a je na workshop din ta ta yi ya riga ma an cire an ba za ma fara cirewa wani ma ta fara cirewa kaga an yanke ta ce gudan ya guri workshop ne za a yi watan gobe wannan haramun ne ai dole sai ka yarda in ta ce ba ka yarda ba ni ba zan yi ba dan ina da certificate din da ake magana don haka ne shi kenan su da kan in an samu yarjejeniya da amincewa tsakanin gaba ɗayan ɓangarorin ɓangaren mai siyar da kayan shi da ɓangaren wanda ya sai kaya ala tasafifi ko ala a kasafi babu laifi za a iya yi cinikin suna kawo hujja na mu'amalar sayan da sai da aisha rage lawa na ha kai wa barira daga masu ita wanda suka sa mata fanta kaga sun ce barira sun yanta ta amma duk shekara ta ba su dukiya ɗaya har tsawon shekara tara kaga bai mutum ta fifi ne kuma ba za su ta yadda da karshe an ta take muke ta ta je ta sai ta da wannan kuɗiya tara ta zo ta yarda ta ta zama ita ce take da wani cinta na wa alaikum assalam Eh. Eh.
Kuma lati Eh.
inú pàtí láti ọjọ́ ọ̀pọ̀ lára ó tẹ̀lẹ̀ àfihàn láti ọ̀pọ̀ ìgbìlì ìgbàlẹ̀. Àmọ́ wọ̀ sí àwọn Eh shi ne kuskura. Sai ma kuskuren shi ne sai an faɗa mai. Shi da taimakon shi ne. Yanzu ka ga mutum ya rasu yayin da su ka ga wanda aka ba da ajiya ya karba wannan na zama ne. Sai ta rige maka. a bari to ne sai mutum ya faɗa mai kayan da gaban za su iya samun matsala kuma na san ba ina karɓa ba ni kuma nawa lafiyar da to za mu yi musaya nawa zai zama na ga zan kwashe na ka in sayar su yi wata hidimar wannan ma taimako ne wata awon ma'anin zirri wata kawa amma akwai buƙatuwar a wurin ta to shi ne kawai kuskure ya kamata a faɗa mai wa alaikum assalam na'am eh rance eh eh eh kamar kira da kira da ce amma kuma an saki wasu ka'idojin to da shi da ya baka dubu ɗari zai ce duk wata ka kawo dubu goma ita dubu goma a ina sai ce maka ai ai da a ribar da za ka samu sai ka tambaye ribar nawa zan sai ce bai sani ba akwai jahala tunda da jahala akwai gara haramun ne amma yanzu da abin da ya kamata shi ne sai ɗauki dubu ɗari sai ya baka bayan ya tantance sana'arka kun fahimci juna ka yadda da sana'a za ka iya cewa mutum to zan baka jari na kaza ka yi sana'a wata sana'a ka kware cutar bakin ki sai ce sayan tumatir a kai Legas. Sai kuma gaskiya hankalin ta bai da da wannan sana'a ba. Da za ya fara cikin dare ɗaya. Dare sai Allah ke yin basuri. Kuma yake yin babakin fata. To kaga za ka yi ta in dai wannan sana'a ce ba zan bada kuɗi na dan ni bai da ita ba. Sai ta to shi kenan mu canza sana'a. Sayan wake a rika kaiwa Enugu da bayar ta ana keta jirgin ruwa. A ni ba mu yadda ba. Ni ban so zuciya ta ta auke. ni na so duka na kai yawo a kasa sai ce to zan rika siyan awaki da ba na so a sa mana a merai eh saka dukiya a merai da baka san adadin ta ba akwai adadi a ciki to a cikin ke so a san ina so a samun wanda akwai tabbas ne eh ko hasi ko wani abu ne yau kuka samu yarjejeniya sai ka ɗauki kuɗin kuɗi ka baki ina dubu ɗari sai ya rika juyawa duk wata zai dawo a yi bana in ya tashi dawa zai zo da uwar kuɗi ko kayan da suke daidai da uwar kuɗi a kirga su a ga uwar kuɗin da aka ba shi cik riban nawa aka samu ta kirga riba za ta yi wa samu dubu goma za ta samun sha biyar za ta samun ashirin kuma za ta samun dubu ɗaya dama kun yarjejeniya tun farko cewa duk ribar da aka samu yana da rabi tana da rabi za ka samu dubu ɗari a dubu ashirin riba ya ɗauki goma ka ɗauki goma ya ka sami dubu goma biyar biyar ya ka samu dubu ɗari biyar ɗari biyar amma irin wancan tsarin inda babu tabbacin za a sami ribar ko ba za a samu ba ko ba a tantance kasuwancin da za'a yi ba to shine shigo har take ci wa alaikum assalam ta ka samu faduwa za ta dawo kansu ne kamar yadda malam malikiya suka ce amma wasu daga cikin salaf suna ga faduwa za ta dawo kan mai kuɗi ne inda shi wannan ya wahala amma malikiya suka ce a kansu gaba ɗaya za ta dawo ya za ta dawo kansu shine hikimar da suka ba suna da kyau kwarai an ba shi dubu ɗari ya yi watan farko ya dawo an ci dubu ashirin ya sake dawa aka ci ashirin duk suka raba suna amfana ran nan da ya tafi sai kuɗin suka faɗi suka dawo dubu sai ba maganar riba an faɗi dubu goma suka ce shi ne kuɗin sai nemo dubu goma sai ya ƙara sun koma dubu da dubu kenan sai a sake komawa da aka je sai aka sake samun riba ga dubu ɗari ga dubu ashirin riba idan ya dawo ga dubu ɗari ga dubu ashirin sai mai kuɗi ya cire dubu goma ta a riba dubu ashirin sai ce wata na ran taron nan yanzu ribar saura dubu goma ita za a raba kuma wannan zai hana mai kasuwancin cuwa-cuwa zai zan kanshi za ka tare ma da kiyar yi tunani sosai amma tarar suka ce a ai duk wanda ka ba kuɗi ya tafi juyawa aka faɗi ai ya wahala to asara akan ka da kai ma da kake inuwa shi ya wahala da jikin kai kuma ka wahala da aljihunka an raba asara kenan shi ma suke ne ne ke amma wani in ya san haka kanka za ta rika karewa duk in ya tafiya sai ya kira ashirin ko goma sai ya ce an faɗi sai ya san kanka za ta kare har jarin ya kare ya canza oga to kuma wannan hikimar sai marikiya da soke kafa sabbin shari'a kenan ba da kuma saran eh eh eh dan sako haka samu sauki ba sai samu sauki wanda ya aiko shi ya samu sauki to da ko wannan dukiyar da yake ta halal ba kawai zai ce faɗa wa ogan ne biyan da ake masa yin kana dan kara ga yadda rayuwa take ga kaza ga kaza ko kuma ya hako da dan abin da yake samu ai experience da yake samu ai ya ike shi ma ya koshi da habawi bawa ne wani mai kuɗi ya saye shi ya rika tura shi garuruwa yana mai hada-hadar kasuwanci sai ba kenan to ga aikin oga ina yi ya kamata ni ma in yi wani abu da nan gaba zai amfane ni ko a lahira ta shine duk garin da yake sai ya rika hadawa da wannan da rubutu duk garin da yake nan wani gari ne ina tafkin garin asalin sunan garin kaza kaza geographic na garin mana komai sai yana rubutawa shine daga ƙarshe ya tattara waɗannan bayanai a nan yankin jazirar larabawa ya buga littafi yana nan an buga bodin biyar wata madabar ma bodin takwas mu'tamul bunda ya kutil habawi to ka bi yo irin haka ya kamata amma ba dama ya kara shi za mu zo kan shi a nan ba ta bakwai ne yana da alaƙa ne da ka bai ku takafi na eh
farashi da ɗan sarkuna.
eh Wanda za a ba ma shi wata ko wata ko ka ya ɗan kora mu da yawa. Wannan tsari a kuma eh kina nan bai wata kasance jumhur na malamai sun ce ya halatta amma akwai wasu yan kaɗan daga cikin malamai da suke cewa wannan cinikin inda huri ba riba ce suka ce da annabihi ziyadatan fi thamani muqabila ta'ziri wa hada riba ana cewa ɗari ɗari kuɗi hannu ni na zo ban da kuɗi zan saya amma sai an yi albashi yau sha uku ga wata talatin ga wata zan kawo kuɗi sai ce man ɗari uku da ashirin ita wannan ashirin ɗin ta ne to shi ne suka ce muƙabila ta asiri ne tazarar da aka baka ta kwana sha bakwai ita ce ka biya wanda suka halatta suka ce ba laifi saboda bin zamani nasibun minas saman sun sha wanda ba su halatta ba suka ce ainihin riba ribar fadli ne don me za ka tsara ba to kwana sha bakwai na waye za ce maka na Allah ne za ka sai da kayan nan in kayan ka ne za ka iya siyarwa amma kwana sha bakwai nan ba naka ba ne da za ka sai da kayan da ba naka ba kama dai gaskiya matsayin jumhur ya halatta wanda suka halatta suke ta ai idan ka kalla idan ɗan kasuwa ya buɗe wannan kofar zai karye duk wanda ya zo da mai saye kuɗi hannu da mai baki farashi ɗaya wata na zaka hango shagon kama ce magatari kuma tuni sun canza shago tun wannan da ke cin bashin su za su zo wuce ko sallama ba za su yi maka ba ya ba ka je wajen mutumin naka bai ina a ya fada kwata kuma su suka fada ne shi ne da aka rarrike shi da wasu fatoyi to na bakwai bai ulfudu ne ni da wata wasu ya za mu fassara wannan bari mu siffanta shine mutum ya sayar da kayan wani kawai sai ka ga wata akuya tana yin ɗan daga titi na kuma za a iya buge ta kawai sai ka kama ta ka sayar wani mutum ya zo wuce a abu ya ce wannan akuya yake zai yadda ma jama'a kamar sai ka ce nawa ka sayar kawai ka sayar wanda ya wurga a ciki a ai ba ya ba zai ci kuɗin ba ne sai ɗauki kuɗin ya ba ni ya akuya akuyar wane ne bari in siyar maki zan ba shi kuɗin ko ya kira shi ma ce akuya nan taka na sayar da ita to suka ce yana da hukunci biyu idan mai kayan bai yadda ba to haramun ne ka sayar amma in ya yadda ko kana ga zai yadda ko daga baya ka kai mai ya yadda sulkin yayi in za ka yi zuwa kawai sai ka ga wani yankin wani kawai sai ka siyar sai ka ɗauki kusan ka kai mace ka ce ɗinkin nan naka ne na gado ba da farashi na biyar in yace na gode to cinikin ya yi in yace bai yadda ba sai ka dawo ka kai masa da kuɗi da ya dawo sai za mu ce wa wannan cinikin shi mutumin ba dai dillali ba ne ko dillale na yi haka ai dillale sai ka ba su ko su dillale ju'uli suke yi sai ka ba su aikin su nemo mai sayi zaɓi ne mai zaman kanshi a cikin ka ba su wata jinga ce amma ba za ka biya ba sai sun yi aikin ina da keji a nan ku nemo mai saye idan ka ce ku nemo mai saye to duk tsadar da kejin ya ka za su kawo maka kuɗin ka a cike sai ka sallame su amma ya kamata ka faɗi ne ya za ka sallame su da shi lokacin ba sa aikin ku nemo mai sayan keken nan da farashi mai kyau zan ba ku 5% na kudin ko zan ba ku dubu ɗari wanda kai yayi kuma za ka iya ce masu ku nemo wanda zai sai fekin nan miliyan biyu duk abin da ya karu a kai naku ne sai dai kuma suna ba da shawarar da ya kamata kai haka ba za ka hana ka ka sayar idan ba a samu wanda ya kara a kan miliyan biyu ba in ya zo ya rike wuta a kan miliyan biyu ya ce shi ba ba zai kara ba don wurin kamar zai iya gantarewa ya ce kamfanin gari ba ba zai gantare to ka ki kara sai su kore ka kawai to ka ga shi sa wasu malamai suke ta karka ba su wani ku yanke farashi ko percentage sai ku tafi haka to wannan dai take ce malam buduli a karan bana ne sai da kayan wani yace huwa ayyadi a ahadun ma da gairi shine mutum ya sai da kayan wani shi bi sharta ayyar da bi zalika sahibul mali da sharadin mai dukiyar ya yadda fa in radiya amdan baiti idan ya yarda cinikin ya yi wa illam yarda in mai kayan bai yarda ba fusikan bai'u za a bata cinikin ko fasakan bai'u cinikin ya baci wa kaza fi shira'in rajuli da rajuli da gairi izini haka wani mutum ya sai ma wani mutum kaya ba da izini shi ba ana yi ko ka je kasuwa ko je ka siyo wasu kaya ka je siyo yajin sanda ka siyo ma abokinka irin yajin nan da kake so da jajiya na siya bai laifi ba yanzu sai dai ka nemi wanda zai sai wannan ko kuma kai ka dinka kaga yanzu da akwai waya to kar ka jawa kanka rigima ka kira shi wanda ga afiyar ka na ta yawo a titi ga wani sanata ya ce zai tsaya a za kuma ta yi farashi za fa ta yi ita to ka siyar to kaga ya baka izini yadda aka siyar tun da ya baka izini shi kenan ma da cewa kada ta dafa hadu da ilimi bi bai da fuduli malamai sun yi sabani ma'abuta ilimi sun yi sabani game da irin wannan ciniki na su a karan bana kuma na abu shafi'i al-imamu shafi'i ya hana wannan ciniki ya da sai jira da shekara ɗari biyu da hudu ko wa a dasa ku malikun al-imam malik ya halatta shi ya ce ya halatta saboda ai galiban wanda zai kalla kayanka ba tare da ka ba shi izini ba ya sayar yana da wani abu na jin ya isa bai kamata kai kuma ka kunyata shi ba kuma shi al-muslimu akul muslim la yaqdudu baya tabar da shi yazo ya tikka wani ai kaya na gani yaki na gani zai maka kyau na siyo a ka'idar zamantakewa bai kamata kunyata shi ba sai ai to na gode ko yadin bai gama maka ba kai hakuri inda ya siyo takanas sai ka karba to shine sai malikiya suka kalli wannan ka'idojin sai suke ga wannan cinikin ya halarta da sharaɗin in wanda ya sayar da kayan ya halartar wa abu hanifa aka ma da abu hanifa da kan abu hanifa shi ma ya halartar da ciniki ya rasu yana shekara ɗari da hamsin shi ne ake cewa ranar da ya rasu a ranar aka aika da mamu shafi kaga ba maganar haduwa kenan wannan na ban kwana da duniya wannan na sallama da duniya ma da ke wasu sa'i kaga wannan halattawar ita ce magana mafi inganci gaskiyar magana su da ya halatta in kana ga ka'ita ka sayar da kayan wani daga baya ka faɗa mashi ka sayar sai ka bashi kuɗin ko ka sayo ma wani mutum wasu kaya ka kawo mashi kuma ya baka kuɗin ka yace dalilin su shine fa kad akhraja at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da hadisi imam at-tirmidhi ya rubuta shekara 279 an urwata albariki daga urwatul bariki sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu hijira na da shekara saba'in da uku kana ga abin da urwa yake dafa ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dinara manzon Allah ta da miki Allah tabbata gare shi ya bani dinari daya me zan yi da shi da askariya lahu shata in je in siyo miki akuya zai yi aikin ibada fashtaraitu lahu shataini sai na sayo miki awaki guda biyu fa bi'tu ihdahuma bi dinari sai na sayar da ɗaya daga cikin awaki biyun a dinari ɗaya ce dabara da yi shine ya zo ga kasuwannin dabbobi zakara nan a farkon kasuwa sai ya kiɗe a wurin sai ya kiɗa cin su duk sun kotsa su sayar dinari ɗayan da ya biyo awaki guda biyu ya jawo su ya fito nan wajen kasuwa wani ya ce wannan ko ɗeban ya ce nawa za ka siya ya ce dinari suka daidaita a dinari ɗaya sai ya sayar maki ya ce waje ita bi shaɗi wa dinari idan nabi sallallahu alaihi wa sallama sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da akuya ɗaya da dinari ɗaya kaga wannan shine hakikanin sauti ko hakikanin sauti kawai da bazara ina son da yanzu ina son irin wake ka ce min dubu biyar biyar ne a kasuwa kana zuwa sai ka da shagon fina fina ɗin ka sai ce ba da hurhu iya goma ragin nawaye nawa ne da na aike ka sai dai baka da albarkar da za a iya ci amma ragin ni aka yi wa kaga da ya ci gajiyar kwarewar urwa a kasuwanci amma in mutanenmu ne yanzu sunan wani mawaƙi wayan shiru za ka ce ka na ba ni a sai tun da ya san ka ni kuma na san ka kuma ni na aiko ka da ban aiko ka ba zai maka komai ba ila da ban aiko ka ba iyaka sai muka je wata da minar mata kace sai ya karo sai maka sauki kuma yanzu da da kaje shaguna ka ce waki ya tashi dubu shida shida za ka cika ma to tunda ba za ka cika mu bayan samu sauki nawa ne ka'ida kenan na karatu bin damani ka'ida kawai shi kenan shi kenan falla kara da huma kana min amri sai ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faru na al'amari fa kana da hujja nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mashi barakallahu laka fi safaqati yaminika fi safaqati yaminika kai kurwa Allah yayi maka albarka cikin hada-hadar kasuwancin da kake da hannunka to sai ya zama ba wanda ya kai shi ƙarfin tattalin arziki a babin kasuwanci a kufa saboda ko baya ya kasa sai an saya da zai tafiya kungi yana ajewa dan ya kama mutum albarka tabbatara sai ga manoma na talashi ai an ce idan ka sai buhun shi ka watsa tiya ɗaya na tashi ya ishe ka ko wahayi ne sai an yi sai ya tsare a gane bai ko sai gana ta ne ko turba ya kasa sai an tsaya kaka a cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu kai ma wani ba ka sauki ka dawo mashi ta Allah ya maka albarka Allah kadai san albarkar da zai maka yace fakana ya faruju ba da zalika ila kunakatil kufa ya kasance yana fita zuwa bololin kufa a bola irin jari bolan nan sai ita ya fara da ita ya fara fayarbahu sai ya samu riba الربح العظيم ربا ما يجر من قصي فكان من أكثر أهل الكوفة مالا yana cikin waɗanda suka fi kowa arziki da wadata ko mafiya arziki a ƙasar kufa wannan hadisi ne da imam at-tirmidhi da imam abu dawud da imam ibnu majah duka suka fitar da shi da hadisi ne ingantacce to da ka'ida za ka iya wannan ciniki na buduri kenan za wani zai iya baka tako ka canza mai akalar takwa musamman in kaga da riba an mata haihuwa ya ɗauko kuɗi ya ba ka yake a siyo mani ragon layya ko kuma duk abin da ma ya samu dai da ka zo ka ga raguna sun tarki amma ga jajayen hawaki ba a sai dubu ɗari ya baka ita samu mai wata akuya ne kyau ta dubu sittin sai ka siyo wata ta arba'in tana zuwa nan sai ka samu hautawa dai tsaya sai aka siye ta kuma saba'in sai ka wuce mashi ka ba shi akuya kuma ka ce ga dubu saba'in ya kai sai kai mai bayani kama abin tambaya in yi maka wani abu na alheri za ka karba masu takasan suka ce ba za ka ba ba ba za ka karba ba ya to in ya ba ka wani abu a kudin da ya karba sai ya mai da na da yiri ba ma kai dan me kai wannan aikin to kuma sai ya ka karba inna ma no da ai mukum ni wadin lillahi ya zuri idan kun ta zawo wala shukura amma kuma da suka ta za ka iya karba amma da sharadin kar ka zama al'ada kar kuma ya zama na ka nuna kwaɗayinka har ya fahimci idan bai baka wani abu ba gobe idan ya baka sako za ka yi walawala kar ka nuna haka ni ce ga shi kenan amma da zaka ce ya baki kaga ana yaba nuna annabi ya ba tsurwa wani abu ba addu'a yayi mai to sai dai kuma kai yanzu kar ka zo ka ba da zaki ki to a baka wani abu ne ko ai maka addu'a nan kuma kai eh to kaga a nan kuma kai kana so ka sayar da addu'a yanzu ka mai da addu'a sana'a ko ba ka da tabbata ita ai ba sai da addu'a sai kawo dubu goma za a yi maka addu'a sai in tambaye ka kana tabbata a karba da na dai mu jaraba ai to ka bari a jaraba an ta haka wanda a taba ko ya goya wani sai ana maulidi a ce sai ba kuɗi da yawa sai da suka sauke ce yaro a ba ta kuɗin ne ko ai maka addu'a in ne maka addu'a mashin din ne in ba naka bane sai ka samu naka amma ko me wannan addu'a ne yake hawa a dama sai Allah ya kanka kama yana da dikin da yake a gaban kuɗin kawai eh yaro ai maka addu'a da ne a gaban kuɗin kai ba ka zai yake to a hada ba ta dai dai ta wata a yi bangaren yaro ya ce wa lafiya ba da kudi kaga ce mu da kai sai da addu'a ko ba zai sai mallake ta ba bai ma ne sai inda ta ne saboda inda yana da addu'ar da yayi za a karba da ana ta aka kawo shi duk da ka zo titi kawo a tafa addu'o'in na sai a hankali ba sa shiga kurkura da maganin da ai ko da ta ba ya gano to ake kawai a karya mai banan da rana aka biya shi ana kunkune ce o dai sai zama na Allah ne a ta ba su sayarwa ba wa dai kuma salam wa rahmatullah eh eh a tun da nuna haka za ka iya sai karfa kada ka narki ne dawo ka ga nuna baka nuna sha'awar ka ba ra'ayin shi ne ya ga dama ya bayar to na takwas daga cikin nau'ukan kasuwancin da aka halatta shine bai'ul arabun cinikin arabun ana ce mai urban ko arban yana da sunaye da dan yawa wani ciniki ne da malamai sun tattauna sosai a kan shi wa huwa an yaktariya shay'a shine mutum ya zo wajen mai kaya ya sai wani abu kamar yanzu sai ka zo shagon mutum sai ka ce kana son buhun dawan nan sai ce maka dubu ɗari misali ko dubu hamsin misali sai ka ce to shi kenan na saya sun mai yadda fa'u juz'an minas samani daga nan sai ka bai wa mai hatsin wani yanki na kudin hatsin sai ka ce mai to ga dubu goma ka arabun kamar deposit ka yi irin wai kafin menene kafin alƙalami ko shigan ciniki ilal ba'i sai ba da shi kamar shigar ciniki da bai sai da kaya amma da ka'idar fa in amzal bai'u in ya dawo ya cika kudin dafa a bafiyatar saman in ya yadda da cewa cinikin na gaske ne sai ya dawo sai ya cika maki dubu arba'in sai da ke buhun dawa wa in raddan mabi'a idan kuma ya fasa cinikin kana hada al'arabun min haqqil ba'i wannan kuɗin da ya bayar na mai kaya ne la ya rudduhu ala al-mushtari ba zai mayar wa wannan da ya bada deposit din ba aizu annahu hajara al-mabi'a an bayyini domin ya hana mai sayar da kayan ya sayar da kayan saboda ya ke mai tarku ya saka shi a kurkuku ya ɗan ba da wani abu ya ce yana so kuma an ta zuwa ana kan kayan saboda yan dubu goma da ya bayar ya hana sai da kayan dubu hamsin da suka ce to an bayyane fi ma lauja a musharin akar bisa kaddarawa inda wani mai sayan ya zo to yanzu wai ina matsayar dubu goman da yake wa kada zahaba da jumhuru ila tahrimi da yawa daga cikin magabata sun tafi ga haramcin wannan cinikin wa zahaba al-hanabila ila ibahatihi yan mazhabar hanabila sa da imam ahmad ibn hanbal su sun tafi zuwa ga halaccin wannan cinikin wa huwa sahih wanda shine ingantacce amma ya zama ba sharadi ko kuma ya zama sannan ya zama kai da ka sai kayan kai ne ka dora wa kansa haka zo ka ce nawa wannan kayan kudin shi kaza to ga dubu hamsin miliyan ɗaya ga rike a dubu hamsin ka ta alƙalami zan dawo sai can kashe gari sai ka kira shi malam rike kudin nan siyar da kayan ka kawai in ka samu nawa in aka yi haka da kwanciyar jimhur haka yayi amma ya zo ya ce maka zan ba da wani abu ce to mu a shagon nan in ka ba da advance ya wuce awa ɗaya ko awa biyu baka dawo ka yi balance ba kuɗin da ka ba na advance sun ce in haka ne haramun ne daga fatawar jumhur suka ce fatawar hanabila suka ce ya halatta saboda ka fata ma dan kasuwa lokaci wanda Allah zai iya sayar da kama sai da kai yadda ka saya lura da kakin farashi wannan fata mashi lokacin da kai wannan a karar da kai yin kodin dabba shi ko ka ja mai suna da ce ya rike kudin da ka ba shi na azumar amma ba da sun ce a mayar da mai kaya ta yi gware kuma sana eh eh a wannan da yi ba su maganin suna yi nan in haka ne kawai sai a ce to kana so kana so dauka za mu hada da shi a lissafi in an zo lissafi sai a ce ya dauki kaza kudin ki kaza ragowar abin da zai gada kaza ko zai ko mana kaza in haka ya haka shi kenan amma in mutum ce ya sai kaya kuma bai ce ga da zai bada kuɗi ba kuma har aka yi watanni ne ba ba ciniki ba ne wannan makalan gundan fadi ma da yake takalar imam ibn qudama al-allama ibn qudama al-makdisi ya rasu hijira da shekara ɗari shida da ashirin Allah ya mashi rahama ya ce kala Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da arba'in da ɗaya la ba a sadiki ibn Hanbal ya ce babu laifi ga wannan cinikin wa fa'alahu Umar Abdullahi sayyidina Umar ya aikata irin wannan cinikin sayyidina Umar ya rasu ko an kashe shi ibn Mujahid ne ko ya kashe shi abin nan kai an kashe kisan gilla hijira da shekara da ashirin da uku bayan hijira ya ce wa ibn umara an samu hadisi daga abdullahi dan umar ya da hijira da shekara saba'in da uku annahu ajadahu shi ma ibn umar ya halatta shi wa kana ibn siri muhammad ibn siri wanda malami daga cikin malama da imam malik ya da hijira da shekara ɗari da goma shi ma ibn siri ne ya ce la ba'asa babu laifi ga irin wannan ciniki wa kana sa'id ibn al-musayyib al-allama sa'id ibn al-musayyib wanda hajjaj ibn yusuf al-sakati ya kashe shekara ta 94 ko 95 ko karshe karshen 94 ko kuma cikin shekara 95 to shi ma wabnu sirina da shi da ibnu sirina gaba ɗaya sun ce la ba'asa babu laifi idza kari hasil ata ayyaruddaha idan mutum ya kyamaci ya mai da kayan da ya saya ko ya zo ya ce wa mai sayan ya fasa a kaga ko da kunya idan kunya ne shagon sarki ne ka ka ce ga dubu ɗayan nan wannan kayan zan dawo in biya dubu biyar ko aka kwana da ka dawo kuma shagon su je ka ce rike dubu ɗaya nan in ka samu mai sai ka siyar suka ce in a wannan tsarin ne ya halatta ya ce sai mutum ya kyamaci ya mayar wa da mutum kayan shi to dan haka ya rubutu ma'a ce a sai dan dawo shi da wani abu ce wannan abun da na baka ko ga wannan abun da rike fa kana ahmad kana fi ma'ana yace wannan shine ma'anar abin da muke nufi da halaccin wancan ciniki na urbu wa ikhtara abu al-khattabi abu da kattab yake cewa abu da kattab ya rasu ita a shekara ɗari biyar da goma annahu la ya sikku wannan cinikin bai halatta ba ta sun zo da zafi zafin su kenan wa huwa qawlu malik wannan ya ce maganar al-allama al-imam malik wanda ya rasu ita a shekara ɗari saba'in da tara wa shafi'i haka fatawa ce ta al-imam shafi'i shi ma ya ce bai halatta ba ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da hudu wa sabir ra'ayi da sauran malamai wayurwa zalika an ibn abbas har ruwaito irin wannan haramci daga abdullahi dan abbas ya rasu shekara ta 68 wal hasani da Hassan al-Basri babban tabi'i ya da su hijira da shekara ɗari da goma shekarar da Ibn Sirin ya rasu da annabi sallallahu alaihi wa sallama hujjar su shine saboda annabi da da nisa Allah tabbata gare shi na ahlaha an bayyana urbu ya hana cinikin urbu sawa ibn Majah ibn Majah ruwaito wannan hadisi wanda ya rasu hijira shekara ɗari biyu da saba'in da uku wada annahu sharata lil bai'i shay'an bi ghairi iwadin kuma saboda ya kyartantawa mai sayarwa wani abu ba tare da musaya ba falam ya siha kama lau sharasa huli a janabiyin baya inganta ya sa irin wannan sharaɗin ko da ya ce zan baka kaza in ban dawo ba cinikin ya yi karye wa ya ce sa wannan sharaɗin kama lau sharasa huli a janabi kamar ya shakanta irin waɗannan sharuɗan ne ga wani na waje wanda an da hudu manzilati na khiyarin majahuli kuma kamar ya ba da zaɓi kayan ka dubu goma kake siyarwa rike dubu ɗaya in gobe ban dawo ba ko in ban dawo ba ka rike wannan dubu ɗaya in baka dawo ba yaushe za ka yi ka tafi kai sati ka dawo ya ce maka kayan na ga kuma ka daɗe na siyar da zai muku rigima ya zama alhiyaru da mace hul wannan jahalar sai suka ce kana cikin sabubban haramta wannan nau'i na kasuwanci yace fa innahu taraba anna lahu raddal mabi'i min ghairi dhikri muddati kamar ya sa sharatin zai ya dawo da kayan amma bai ambaci lokacin da zai dawo da su ba falam yasin ha irin wannan bai halatta ba kama lau kala kamar ya ce ma mai sayan kayan shi ne waliya da khiyaru mataki itu zan sai kayanka amma ina da zaɓin in rusa cinikin duk da na ga dama ai kai in ka san me kake ba za ka cire miki da kayan ba don ka za akwai matsala shi dakka zai yi zai iya zuwa sai bayan wata biyu zai dawo maka da kaya kaga ya cuce ka ya ce rajattu sil'ata zan dawo maka da kayan wa ma'a hadir hama kuma zan dawo maka da su da dirhami daya kwatan kucin haka ne fa ke zan sayar zan sayar wannan kayan naka amma ina da zaɓin idan ba su yi ma zan sai ma cikin na ta ka dubu ɗari amma duk sadda na ga yana da matsala ko me man ba zan dawo maka da shi amma kar ka damu zan san maka wani abu ya tafi ka tafi kai ta aiki da mashin sai bayan sati biyu yana shago sai ji kwan ɗin ɗin ɗin ka dawo mashin ɗin yana can matsala yana sha sati biyu ba duk ba gane ba sai ka miƙa mai dubu uku ko dubu goma amma ya baka kuɗinka dubu ɗari uku kaga bai halatta don da ka ba wannan sura zai maka bai halatta ba shine ba da kiya da sunan yake malam da ke in ka haramta wannan za ka haramta wancan duk ɗaya ne kawai wasu abubuwan ne aka tattalla a wurin wasu yace wa hada huwa la qiyasu wannan shine asalin kiyasin da zaka iya gane matsala wa inna ma sara ahmadun fihi ila ma ruya fihi annafi ibn abd al-harith amma kiya da mama ahmad ibn hanbal ya tafi ne ya zama mai amincewa da halaccin ne yana da karkata ga abin da aka ruwaito daga nafi'u dan abdulhari wani bajinin sahabi ne ya rasu cikin ƙananan sahabbai ne ya rasu yana da shekara tamanin da takwas yana cikin yan karshe karshen sahabbai da suka rasu annahu ga yadda yake annahu ishtara da umara dara sijini shi ya sai daru sijin gidan yari lokacin yana cikin masu rike da mukamai a gwamnatin kuma shi shi wannan nafi ibn abdul harith kenan sai min safwa nabna umar min safwa nabni umayya daga safwan dan umayya a madadin gwamnatin umar ya ɗauki kuɗi daga ministry shi da izinin umar ya je ya sai gidan yari ya sai wani gida inda sai na umar ya da shi gidan yari ya saya daga sakwan dan umayya fa in rabi ya umaru da ya je sai ya ce ce mai kaga zan sai gidan nan ministry na ne za ta sai gidan nan in khalifa ya yarda shi kenan ciniki ya yi amma idan khalifa bai yarda ba falahu kaza wa kaza kai safwan zan baka kaza da kaza zai ce gidan nan tafiyar mana da shi zan ba khalifa shawara mu mayar da shi gidan yaji mun saye shi miliyan goma amma idan na je mai girma shugaban kasa ce shi bai yarda da cinikin ba ba nan ne proposal za a yi ba to zan ba ka kyautar dubu da biyar haka suka yi da safuwa safuwa ya ce shi riba shi in aka siya kuɗi hannu in ba siya ba ya samu na ce ne shi ne sai ce ya yarda kada al'asramu al'asramu sai yake cewa suke da hijira da shekara da dubu da sittin da ɗaya kulka da ya hamad sai da cewa hamad ibn hanbal ta da habu ilai ka tafi zuwa ga wannan fatawa ka da ayyuke na akul mene zan ce ka da haza umar radiyallahu anhu ita ce tayi ga abin da umar yayi shine da karshe yace ya fahimci yadda matsalar take da aka ta halarta amma shi wannan hadisin wa za'afal hadisan marwi ya raunana wannan hadisin da aka ruwaito shi kan ibn hanbal din ya ce hadisin da inganta ba kenan in dai shine hujjar wanda suka halarta urhud to wanda ya ruwaito hadisin ya ce hadisin da yake sai ya ce rawa hadin da kissa al asrahu bi isnadi isnadi kuma shi al imam asram ya ruwaito wannan kissa da wannan isnadi kuma ta hannun ibn hanbal ma'ana hadisin dai hadisin dai malamai suka ce bai inganta ba cikin wanda suka raunana hadisa akwai shi ibnu hanbal din binafsi da ka wannan cinikin na tawarru da na abin nan kurbun da ya halasta ba amma akwai yan kaɗan da suka ce a halasta kamar yadda yan hanabila ke faɗi amma yakan bar baya da kura ne kuma yana sababa asara kuma yana buɗe kofar wasu su ci dukiyar wasu a bulus domin wani mai kayan in ya fahimci in ka ba ki advance shi kenan ya ci bulus sai ta wana wana yadda ba za ku haɗu ba har da kika sai kayan a wani wuri amma in ya baka ciniki bai tabbata ba abin da ya fi dacewa shine zai dawo sai ka ba shi yan kudin da ya baka na adban shi kenan sai ku warware magana ta kare ya yi asarar ne in ka fahimci mutanen yankin ku irin wannan cinikin suke duk wanda ya zai baka adban sai ka ce to mu sa lokaci yaushe ne in ban ganka ba zan sai da kayana idan rana ta fata ban dawo ba ko ka sai da kayan kana da wani karɓi kuɗi na in kuma ya ce na ban maka da kanshi shi kenan ya hada amma kar ya zama sharadi kar ya zama al'adar mutane a yanki wai da shirka guda biyu su shiga walin kuma sanar na eh eh eh amma amma ya yadda da cinikin kuma ya yadda dama ba wurin da a biya shi ba
aiki yawa yanzu sukan biya wani lokacin da aka yi aiki ko kuma alkawarin ya kan tsaya a yayin da aka yi aiki na yi ko da ba lokacin ba.
a wani misali an zuwa yin ciniki yau kila da yamma an siya gonar shi miliyan ɗaya ya ce ya sayar me sai ya ce mashi to da safe in mun zo haka ko cirewa zan ba ka to zan ba ka kuɗin ka matukar ya ce ya yadda kuma sai ya rabu bai da bai isa ba ko buhu miliyan miliyan ya koma saboda da da yasiyar dubu biyar biyar ya ji a rediyo an ce ana kama masu kabeji a Najeriya da an ganta da mu kabeji ne gidan yari kuma zai yi ka zo ka haƙe ne kai asara alfara su bin dama suna kan da bai da hurumin ya tada cinikin wanda ya saya da iya maka shi a kotu kuma yana kan a kwace kabeji in yi karɓar kuɗin a bayan su kai makin karkashin gado in ya warke ya ya taɓa suna ka an dai an riga an gama ciniki in mutum na so wannan matsalar ta kau ka ce ba za ka sayar ma kowa sai mai kuɗi a hannu ya saya ya kwashi shi ya faɗi ko ya riba sai dai idan ka sa mai sharadi to kaga tunda baka biya ba da sharadin idan farashi ya canza za mu canza ciniki in ka ba shi wannan sharadin ya ce ya yadda ba da muslimu na ala shuruti amma matuƙar kai kum ka sayar ya saya gobe za a hajjin kwashi sannan a babu kudinka ko nawa nawa ya kai shi kenan da duka fadlun lahi yu'ti bayyata ya ga dama ya azurta ne sai ka je sai ka bar ya amfana sai sa ne ce ya jama'a dan Allah ku gyara sashin ku ya azurta da sashi shi kenan Allah ne ya rubuta mai wa alaikum assalam eh eh eh eh
akwai halittar da zama da ita wata ma yau dan kamar misalin yadda muke gyara ko da kasa da zai fara gyara
da sai dai ka faɗa maki ne aibin ita wannan tana sha injin goyi da kyau sosai ita ma ɗaya ba za ta rasa ‘yan matsalolinta ba amma wannan ta dafi dama dama amma kar a yi washi can sama saboda karfe in aka yi haka ba laifi amma an so samu ne sai ya zo da wani daga waje da ya yi maka sauki kai ya je kira wani kwararren ya zo daga waje su duba su duba shi wancan zai iya maka wasu tambayoyi da shi ba zai iya ba shi kuma to an taba mata kaza an taba mata kaza an taba mata kaza eh an taba yi kaza kuma ba a taba yi ba in aka yi haka da ya fi sauki amma mafi sauki kai a karan kanka tunda bai zo da wani ba sai ka faɗa mai da aibi da illolin kowace ko kuma illar mai illa a cikin su in ya so sai kai gum da bakinka illar da wannan da aka faɗa wannan na shi tunda ba ce ɗayan na da shi ba to ɗayar ba ta da shi in yana da tunani ya san wanda zai ɗauka na kai haka yayi amma ba a san wacin da ka wa alaikum assalam eh a wannan su ai da jiya halatta ai wannan haramun ne wannan cin amana kenan la takunu ta'a wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ana ya haramta haka so ta amfani da wani wurare ma wannan baya halatta na'am eh eh eh eh haram ne kawai kawai haram ne
misali in an biya miliyan zan ba ka dubu
shi kuma gidan sai ya nuna ma wancan mutum ya ce mota ta a wannan haram ne su hutu ne san na wani
ba zuwa ka na za ka yi gama to amma zai zai ka kone makarci da shi da gani ya ce da lokacin makarci ke wannan in kaga dama alwala kawai za su in kuka kebe a ɗan lungu ana da ya ji so ka ga mun dan kebe da bakanikin ka kaji da mutai sai ka mai bayani kawai sai tsakani ga Allah ya ce ne ne zan mashi in an gama cinikin nan zai zo ya wasa motar nan ko da ya ga wani da illa ba faɗa zai yi ba ni so nake a yi abin nan baro baro dan aka san ka aka to kaga farko da kida kadan shawu ya amma daga ba za su kuma harkokin ka na tafiya yadda ya gaba na'am Sun motar za ta yi da su da biyu ba.
eh Sai kuma gaskiya, su za ta ne, sai an sai a biya su ya su yi dan a kallon wancan mutum a wancan haram ya ci gaskiya haram ya ci haram ya ci zalla wa alaikum assalam eh eh da dama ƙa'ida tun farko sai ka faɗa maki me kayan nan bai san zan saya ba ko bai san zan sayar maki ba idan na je bai yadda ba to kai zan dawo mu warware cinikin nan haka yi kuma tun farko mutum ya sa to kawai in ya ce a shi cinikin nan gaskiya bai maki ba ya daina farashin in kuma sai mun ta kai kayan sun yi tsada sai ka dawo ka ce to dama dai shirin na sa maka kajiyar da muka yi da ne kaya Allah ya samu dace wa alaikum assalam kai ne na karshe eh eh a'a a ma ciniki kuka ko sautin ka baki an ciniki ne ta biya ka almuslimuna ala shirumi ko ta za a kai sai ya biya sai ya biya sai ya biya ya sadaka da shi sai a biya Allah ya sa nan da ban farar ki yake amma dole sai ya biya in yana so ta yadin nan in ya fahimci za ta iya fadewa take wane ni ban da kuɗin da zan iya siyan wasu kaya yanzu amma abin da za yi da zan tafi Legas din nan ka tura tumatirin nan je da kasuwa ta kama zan zo maka sai ka tsallabe ni in ya haka shikenan in ya je ta kwaɗe sai ya kira shi ta kwaɗe kaji kaji dari hudu muka sai da kwandon da sai ka ce kawo akawun sai ka tura maki ma sai ya tsara wanda ya amma dai kun gama ciniki a ciniki kuma fa yayi jama'a cewa ka kowa da neman ka kowa ne
amma da ya samu fari ilmi kuɗi da Allah ka ga tsarin hanyar sa kala kuma kai kuma da rashin ya ta kai ma wasan ba kai ba so- ba so da bane ka rage sai dai kawai a yi ibada a ke taimakawa a rage mashi asara dan ana tare amma ba zai ce hakkin ki bane yana so sai an rage Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik